الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddara halarta mu a cikin wannan gari mai tarin albarka a shi da ganin na koni a cikin departamentin madawa a ƙarƙashin wa'azin haɗin gwiwa muna roƙo Allah subhanahu ta'ala shi mun muwafaqa da abin za mu faɗa na daidai ya samu aiki da shiya na hannuwa kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu hannu wanda wannan karo ina ganin kusan shine wa'azina na farko a cikin wannan tafiya da ake yi na wa'azin haɗin gwiwa wanda kuma Allah hakikan tabbata wannan guri ba nawa bane na maluma na ne kasantuwa larurori suka gilma musu ba su samu halartowa ba daga baya aka ba ainihin laccizo mala abdurrahman najim wannan modi'i muna zakkuwa bayan da asa kusa misalin karfe biyar da rabi sai min kai agaji kai za ka yi wannan wa'azin ya ce a'a mala ya ce a'a agaji kai za ka yi wannan wa'azin ya ce to insha Allah ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake da abin da zan faɗa kuma da haka ina roƙon ainihin addu'a ta yan uwa da su da addu'a akan cewa dina wanda hayo wannan mambari lafiya Allah sa sauka lafiya kuma Allah ya sa abin da zan faɗa ya tasiri a cikin zukatan al'umma a sa'an nan maudu'in da aka bani shine ainihin illa shaye-shaye idan aka ce illa ta shaye-shaye ashe shisha kowa ya san yana da haɗari to sai aka ce in an sha akwai illa to yanzu wace illa ce shisha haƙi da ainihin shiya a cikin al'umma wani wannan shi ne kamata mu tattauna a kai in lokaci ya ba mu ko kafin mu kai gare shi domin in aka ce sha abu na farko abin da kamata mu don hankalin mu akan shine shin suwa ne mashayan suwa ne mashayan shin tsofi ne mashayan ko ko a'a malumai ne ko ko a'a ma'aikatan gwamnati ne da za ka bincikawa cikin kashi ɗari idan ka samu mashaya sai ka same su marasa aiki ne kuma sai ka same su cikin kashi ɗarin sai ka samu mafi yawancinsu daga ciki marasa tarbiyya ne ashe in muka cewa ashe shisha abu na farko yana ɓata tarbiyyar yaro yana fitar da shi daga cikin hayyacinsa wanda zai fitar da shi daga cikin ainihin al'umma ya fitar da shi daga cikin mutane ashe duk lokacin da aka ce wa na mashayi ne to ainihin an illantar da shi kuma illar da take da wuya ya samu ya barata da gare shi kai wani lokacin ko da ya bar shan in ya dasa ce tsohon mashayin ne idan yi wani abu sace ya tabbata shi tsohon mashayi ne yalla shan da ya taba yi can baya shi ne taba shi sa'annan shi mashayin duk lokacin da ya sha to ko da ya bar shan wannan illar ta shan tana nan cikin jikin shi kuma tana cikin kwakwalwa ta tana aiki wanda za ka same shi wani lokaci mutum ingantacce wani lokaci kuma sai ka same shi ainihin rikitaccen mutum me yasa don saboda shan ya ragu ya bata mai kwakwalwa shan ya ragu ya bata mai jini jikinsa daga cikin ballan daga cikin illar illar shi shan wanda yake yana gadar da mutum iyalinka da kake zama da rasuwa kana cutar da su ta fuskar shar sa'annan 'ya'yanka suke tasowa a cikin tsatsonka wannan shan yana tasiri gare su wanda za ka auni dan mashayi da wanda ba dan mashayin ba ka zo ka kai ma likita su a su yau ka ce likita ya auna ya bancika sai ya tabbatar sama ka dan mashayin yana ɗauke wasu ƙwayoyi na cuta sama da ɗanwar ba mashayin ba kaga illar shan ba ta tsaya ga ainihin mashayin ɗaya ba bal ma sai da ta kai ga ainihin iyalinsa bal ma sai da ta kai ga ainihin ɗan da ke cikin cikin wanda ban iman cewa muna tattaunawa da nake ce mini akwai yaron da aka kai a asibiti sai aka ce abin da an matsala ce shine ainihin taba ta kashe shi dukkanin al'umma sun yi ittifaki da bashan taba dukkanin al'umma sun yi ittifaki da bashan taba to aina ya samu illa shine abokansa da suke zama tare shi su a mashayin taba kaga sai ya cutu fiye da shiya kaga ashe ita ɗanyen sha yana da illoli da yawa wanda sha ba man takaita shi kaɗai ba akan taba sigari irin ta ce ainihin karaben ko rosuman a'a bal ma ɗauki taba war take kusa da hankali war take mai da matasa mahaukata war take mai da ainihin matasa 'yan tsinta ainihin kashin kadangare war take mai da matasa ga hanya suna ta suna tsince war take mai da matashi ga shi matashin amma mi kwakwalwa ta daga gata ya sha shisha ya sha wiwi ya sha kashin kadangare ya sha daga ya sha a harci ƙasa ya sha ya sha ya sha wanda da za ka binciki masu hukuma bal ma yanzu cikin ɓangaren hukuma kasancewa akwai masha hada a tidar an kasa wanda mun san da ba su ko yanzu da za ka zo shi ɓangaren bakin ɓangaren kwasu da polis sai ka iske anti-drug me yake da anti-drug masu kula da kayan mi kayan ƙwaya ashe sha abu ne wanda yake da illa ga ainihin al'umma musulmi abu ne wanda yake da illa a cikin a cikin hukuma kai kalla waɗanda suke yawo a cikin daji suna kiran kansu masu neman yanci masu kashe mutane ba karan masamman mi a dalilin suke wani aiki sai an sha an liske ba a gani sai a ɗauki bindiga a daji mutum a cikin hankalinsa yana ji yana gani wallahi bayar za shi shi hau moto a kashe dan uwa ta yau gobe a kashe dan uwa ta jibi a kashe dan uwa ta gata a kashe dan uwa ta yana ji yana gani a hankalinsa kuma gobe ta yi a kashe shi me kai wannan shine sha yan uwana matasa yan uwana masu jini a shika yan uwana kawai suke gurin a ce yau Nijar ta zama tuwo ga hannunsu kowar suke gurin a ce yau jagorancin ƙasa ga hannunsa yake kowar suke gurin yau a ce da malam wani ya rasu su za su kwa su jagorancin ainihin masalatan juma'a yan uwana matasa mu dawo ga hayyacinmu mu suke haraka mashaya mu suke haraka shaye-shaye mu dawo mu saita kwakwalwarmu mu dawo mu dora ta akan sikeli mu dawo mu koma mu ga cewa shin muke maganin wannan ababe don mu samu mu dogaro ga Allah mu tawakkali ainihin mu gushe ainihin illar da take ka mana shaye-shaye ta hana mana zaman laya ta hana mana kwanciyar hankali ta hana mana zama a cikin yan kana gura a ce yau kai na jagora to zai wuce hanya ta hanyar sha ba shi bane da haka da Allah ta shi kira al'umma sai ki ce ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah subhanahu wa ta'ala ta ce ya ayyuha allazina amanu Allah yana kira masu imani me yasa Allah ya kira su suna masu imani domin su kare kansu daga shiga huta ya me yasa me yasa baka zo da wannan aya wadda take nuna cewa ainihin kare kai daga shiga huta kenan kai uban gidan da kake jagoranta gidan in kokarin saita ƴaƴanka ka ba su tarbiyya ta gari ka ɗora su akan daidai ga kaga yaro yana yin wani ba a cikin gida ka ce kurciyata kaga yaro ya har ɗauko toto shina hudewa yana ainihin ja ya ce maka ta ba ta ce a'a ai kurciya ce daga nan aka wucewa kashe daga ga ɗanka yana alaƙa da mutanen banza yana alaƙa da mashaya yana alaƙa da 'yan kwalta yana alaƙa da 'yan daba ka ce ai ƙurciya ce wallahi ka bi hanyar da duk hanyar da za ka bi na ga cewa ka raba 'ya'yanka da mutanen banza ka raba 'ya'yanka da mashaya ka raba 'ya'yanka da dukkanin waɗansu masu imagun ɗabi'u ku an fuskun kare kawo ku ahalikum da ainihin iyalanku daga shiga cikin wuta domin shi mashayi a addini bai shiya domin shin shan ya ba shi dama ya tsaya ya araula mai kyau a'a shin ya ba shi dama ya zo ya sallah mai kyau a'a ran da ake ba mu labarin wani mashayi ya sha sawa ga cinayu ne kuma ta ga cinayu ne ko da sawa tai wa ina sawa tai sawa a cinewa tambaya yake ina sawa tai da ya lalace kai a shiga ta nan ga ya sha ya wuske a shida haka mu kare kawo mu mu kare iyalinmu daga shiga cikin wuta daga bangaren illa ta shaye-shaye wadda in muka dora su akan turba ta gari to ko Allah bai zai kama kar laihim baka dora su akan daidai ba sannan da muka ɗauki ainihin shisha asalinsa shine giya asalin shine mi shine giya a lokacin harkon giya da Allah ta zaki ba nake ce sa annaka alhamd
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
Allah wasu zara cewa ya sa'alnaka an hamur suna tambaya ka akan mi akan giya da mi kuma wani mai sirri cewa da caca suna tambaya ka akan ainihin giyar caca kaga ashe ita giya ita aihar da dukkanin wani nau'i domin mu zaki cewa kullu miskil hamaru wa kullu miskil haram dukkanin abin da ke samu maye giya ne dukkanin wani abu da kasancewa yana samu maye to ya zan giya misali akwai masu ainihin ɗaukowa ainihin ashasha ta da ɗarewa ga ta buhu na dabino sai a shiƙa shi a haɗa su da kunnen beji ko ɗayan beji idan aka dafa su sai su zama takwas sun ba da mi ƙwaya kaga wannan nau'i na ɓangaren wata giya domin zami ta sa ainihin maye ɗiyan kwarakku sai a sa a cikin shayi wanda ban imanta wata rana wasu yara suka sa kwarakku a cikin shayi suka kai uwayensu da uban ya sha ya niske sai zaka ɗauki rihewa yake ce yan uwa su tallaba mai rihewa cike da hatsi yace a tallaba mai aka ce wani lahiya ce Allah ya talau kawai so ne ka je in gudu da rihewa da hudan ga na ga tatar hanya aka ce ba banza ba shi ko wani oban sai ta sa ɗauki gatari sai ya daji akwai wani gindin gawo ya girma ƙato ya zo sa ta sara ne aka ce wallahi ya ce gindin gawo ya rika sai kashe shi kaga a hankalin mutum bai yara shi wani aikin amma da ya buga fa kaga sai ta nuna ma wani abu daidai bane to haka shi mashayi yake kullun idan kana wa'azi mashayin kallon ka kace ba kai ba akan daidai kake ba in wani aiki kake na alkhairi to yana kallon ka cewa kai ba kan da kake ba daga su cewa yasa annaka alhamr wal maisir suna tambaya ka akan shi bangaren giya kuma suna tambaya ka akan abin shi bangaren caca sai ce mi Allah ka ce musu fihi ma ismun cikin su akwai zunubi kabiru kuma zunubi mai zunubi mai girma yace wa manafi amma akwai dan amfani kadan kaga in ka ɗauki cewa caca akwai wani ɗan amfani wanda la'alla in ka zo ka yi caca ko da an canye ka ka ciyo za ka samu su ɗan kuɗaɗen za ka amfani da su wanda ke galiban shi ɗan caca in caca ta kai caca zai sa mata ta wurin caca zai sa wa mata tai in an canye ta ta ce to akwai ɗana akwai ban ɗana shi ma a sa shi wanda wata rana muna yara ƙanana sai mun ga ainihin ranar juma'a muka kusa mutum bakwai sun taho gidan wani mutum ne mahuci na sun zo kama mata ta aka ce mai yadda ce ai ta ce sanya ta muka canje ta akan nawa ya sata ya sanya ta akan shekara goma sha biyar kuma an canje ta ko sun to kamun ta wani tsoci to ba za a yi haka ba ya ɗauki shekara bai ba sa shekutu ko hankali sun su to ko gobe in yi sassa mun canje kaga dan caca ya kai sa mata ta a wurin caca a canyi ya kai sa babban ɗani a canyi ya kai in ma yana da wata kaddara a cikin gida zai sanya ta a canyi to ainihin cikin caca da ainihin akwai ɗan amfani ɗan kaɗan na amma zunubi sai ya haimi ya hai girma farkon ayakin nan abu na biyu sai Allah ya sake cewa wala ta karba salatu wa antun يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin cewa ya ayyuha allazina amanu ya kuma su imani kaga can sun tambaya akan sha'animi giya da tata aka gaya musu to za su ce to yanzu ya kuma su imani nan da me yasa ana ganin cewa al'umma a wancan lokacin suna mai da ma'ainin shan giya wani abin birgewa wanda wani sai ya kai zatiya masallaci sai ya sha giya sai ya liske wanda an samu wani liman da ke inda yake yana ba da sallah ya sha giya ya ba da sallah ya ba da sallah ya galata dalilin saukar da aya shine sai ta aina canza ayoyin alqur'ani ya ta canza ayoyin alqur'ani talashi to daga yau ya kuma su imanin ga kusanci sallah kuna masu maye har sai kun san abin da kuke faɗa sana kutuwar sallah to a lokacin da sai sabon su tun da haka nana ko kafin sallar azar ta yi da kusan awa guda sai a sha a liske kinan ko azar zakuwa kinan an warware haka bayan azar sai a sha ko ka halasa ta zo an yi mi an warware haka suke yi wanda mashayi yanzu kuma su ba a haka suke ba mashayi yanzu ba a haka yake ba shi kullum ba dare ba rana cikin shahiki ya sha ainihin wagar asabataya mai sunanta shalisha ya sa a cikin leda yana husawa idan ya sa bai samu ba sai ya sa ainihin isansi sai ya sha in wani ta kare bai samu ba sai ya zo ya bude bakin salanga sai ya aza hanshin shi wannan warin na salanga sai ya sha koshi shi ma biyan bukata ne ga mashayin mashayi bai yi ba wallahi kashin salanga zai zo shaka in wannan ba ta yi ba sai ya bi kashin kadangare sai ya hada sai ya hada sai ya mi tattale to a lokacin nan sai ya sha wannan wai sai ya ba shi damar bukara zai ta biya bayan ya san cewa yanzu wiwi ta fara wuya tun da yanzu an ce an kama ka da wiwi za ka kwasu shekara kaza ka amma tara kaza haka in an kama ka da tramadol za ka kwasu da za ka yi in an kama ka da kaza za ka kwasu kaza a to yanzu sai suka sake salon yanzu hatta dai kular sun sake masalo idan aka san sai a ɗebe wani sai a aje wani sai a sha wani haka suke yi kaga ashe akwai illat to yanzu kalla in ka ɗauki cewa hatta ma'aikata daga cikin ɓangaren gwamnati ai suna sha akwai masha daga cikinsu wani wallahi ma'aikaci ne in ka gane maka walakanci kanka bacci ka ce a'a to sha yayi hatta cikin ɓangaren ma'aikata wallahi akwai mashaya sai ga mashayi ne a matsayin shi na mashayi kuma yana da mashaya muna gane ko to sai ka iske an kai sama wani ma sai ka giya yake sha wani sai ya wuski sanin tima ya katate to su wanzu tsoron Allah suna bi dan masu suna ba suna bi dan mashayan cikin su ana samun mashayan ya kamata su hukunta na cikin su mashayan ka san wani wani kaje da wani zashi maka sama hanya ko a wani bangare ka san ba cikin hankali shi da bane to su ma hatta tunda ana da mashayan ko to a zan hukunta masu hukunta hukuncin mashayan a cikin mashayan su ma a zan neman su ana hukunta su sai a gane cewa lalle tabbata gaskiya akai amma mashayi bai zakwa yana da mashayi muna gane kusa su wala ta qurbu salat ga ku kusanci ainin sallah wa antum sukara kuna masu mayi idan har dai kun sha to ganzu ga ku kusanci sallah ku bar ta haka nan a bari ga asha to sai aka samu dama ana yi a ƙarshe sai Allah sake cewa to tun da na ga wannan bata yi ba sai ya ayyuhal ladzina amanu cikin suratul maida ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rajsun min amali shaytan رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين a san ka Allah ramana zaman na guda guda Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu Allah ce ya kuma su imani kaga tan Allah ya kira su masu imani ce ga ku kusanci sallah kuna masu maye nan sallah ta ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani yake cewa innamal hamru ko wal maisir yace lalle inna lalle kaga ita giya kaga tata walmi wal ansab kaga ainin duwatsun da ake azawa ana bauta Allah a cikin su bi ma'ana ana bauta musu wal azlama kaga kibon qura'a wanda ake jehawa wanda yan cibo suke amfani da suwa ana bugun ƙasa da suwa yake cewa rijista ce ainihin wannan kazanta ne yace min amar shiyati aiki na bangaren wa na aiki na bangaren shaitan kaga ashe yanzu kaga an nuna cewa sha aikin wana aikin shaidan ne shaidan shi ka baka umarni a lokacin zaka sha domin kuma Allah ya hada mana cewa Allah ya hada cewa shi shaidan mi maƙe mu ne Allah ce ayyalin إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah yake gama cewa lalle shi shaidan maƙiyin ku ne wa takhizuhu aduwa kun kurke shi maƙiyi inna ma yad'u hizbahu la yakun min ashabi sa'ir domin shaidan yana kiran ku ku matasa domin shaidan ya haimu ruwa da kuwa sama da laccizo sama da tsoho domin shi ainihin kullum shi abin da ke sai gani ga cewa matashi dan bana bakwai wanda ya kamata a ce shine hafizan alqur'ani shine akaza to ya ga cewa ya karkatar da shi ya sanya shi ainihin shaye-shaye to shi shaɗa zama kasance gare ku ainihin maki ya ce wattakhizuhu aduwa ku riƙe shi ainihin maki ya ce inna ma ku sani yada u hizin hule kun mai ashabi sa'ir yana kira ainihin al'umma sa domin ku zaman ta ko daga cikin masu macin cikin wata sa'ir a shekaga kai da kake son kamar da kanka mashayi kamar da kanka ainihin wawa wagili mahaukaci to ainihin shaidan yana kiran ka ne dan ka zama tuko ai daga cikin abokan zama cikin wuta kuma kana zama tuko a mashayi shaidan ya samu aboki ya kyale ka sai dai ka zama tuko mi ka zo ka duma ainihin abokan zama a cikin wata sa'ir don shi kusa mashayi kullum so yake yi ya ga cewa wace hanya zai bi ne ya ga cewa ya mai da yara mashaya wallahi da haka in ka ga ɗanka na alaƙa da ainihin ɗan sha ɗan wiwi ɗan ƙoƙarin ka raba shi wallahi da kaɗan kaɗan zai riƙa ba shi har zama shayi da kaɗan kaɗan wanda ma'imanci wata rana uba uba ya ahe ɗanai sai kullum sai ya tawaya sai ya ɗauki kuɗi ya bashi sai ya sai mishi taba wata ran da ɗan ya sayo tabar dama kada uku na sayo sai shanke guda ga hanya sai kama uba biyu sai wace to ina guda ce a na shanye ce kai mai kashe ce sai azama ce a babu kai ne kana shafa kai ne kana sha kenan zaka shi a ina ɗan ya ɗauki darasin a uban ya ɗauki darasin kaga ashe da yana daga cikin illa ma a matsayin ka na mai shan taba ka ɗauki kuɗi ka ba ɗan ka ce sayo maka wannan darasi na kake bashi ka ce kai ma ka san haka nan da haka sai ce Allah ke ce masa cewa wannan aiki na bangaren mi aiki na bangaren shiɗan kaga ainihin da ainihin mashayi da ainihin ɗan caca da mai bauta ainihin duci ko mai wasan duci da ainihin mai zai yaban ƙwara'a dukkanin wannan ƙazanta ne kuma aiki na ɓangaren shaitan don haka ashe mu bi hanyoyin da ya kamata mu gyara aƙidar mu mu bi hanyoyin da ya kamata mu gyara ainihin mu ɗabi'un mu mu bi hanyoyin da ya kamata mu gyara mu tarbiyyar mu mu bi hanyoyin da ya kamata mu gyara bayan mu ko da bayan mun wuce masu biyowa baya zama ko suna da aƙida suna da tarbiyya suna da nagarta a cikin al'umma domin shi mashayi kullum bai da nagarta a cikin al'umma mashayi kullum shi ya haka yake kuma kullum abu yake don haka ashe kai uba kai uba ya ƙoƙari ka ba ainihin ɗanka tarbiyya ka karantar da shi abu ka sa haka haramun ne sai ke cewa mi gaba ya ce wa wasu tanibu ku nisance su la'allaku tafalhun idan kun ka haka tabbas kun samu barabu ashe idan kan nisanci shan giya ko kan nisanci caca ko kan nisanci dukkanin wani shaye-shaye kan nisanci su duka to a wurin allah tabba ka samu barabu akwai wani bai samu rabo ashe kowa na so to tunda kowa na so ni ina so kai kana so in larata da ɗaɗana kai ka larata da naka in ka ga wani a hanya yana sha ka tarbiyyantar da shi ka nuna cewa wani abu da kyawu sa'an nan kuma shi mashayin ba kyama ta za ka yi ɗari bisa ɗari ba ɗi ƙoƙarin jayo shi ka nuna ma illa aikin da yake yi domin galiban so da yawa za ka same mu daga cikin mu idan ka ga mutum mashayi na kana nisanta sai kana kaurace mai ba ka kusanta sai a'a to ka zama daga cikin ku wal takun minkum ummatu yad'un ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole sai ka dauki matakin da za ka karantar da shi ka nuna mai illar wannan abu ka nuna mai masiho wannan abu ka nuna mai cewa mai wannan aiki bai samu rabu a gobe kiyama ba kyara shi za kai ba a yi kokarin hidda haƙƙin da Allah ya dora maka yin haka shi zai sawa kai ma ka samu ka tsira gaban Allah domin da Allah ya baka ilimi ba ya baka ilimi bane kawai dan ka adana ba ya baka ilimi bane dan karan kanka a'a Allah ya baka shine ilimi dan ka karantar da wasu dan ka koyar da wasu dan ka nuna ma wasu illolin da ake ciki ashe yin haka shi zai sanya wa al'umma ta gyaru yin haka shi zai sanya wa duniya ta zama na lahiya yin haka shi zai sanya wa kowa ya zama ta kuma nagarci sala ya ce mi gaba Allah ce inna ma ku sani ya da shaitan lalle shaitan abin da yake ni gare ku an yi kawa bainakum adawa Allah ya sanya ainihin kiyayya tsakankanin ku kaga a cikin bangaren sha wallahi kiyayya tana auku a cikin al'umma ƙiyayya da gaba da hushi tana haura cikin al'umma a wajen ɓangaren caca ƙiyayya da gaba da hushi suna haura cikin al'umma to shaidan haka yake son ya sanya ainihin ƙiyayya tsakaninku sai ce mi da hushi kuma gaba kana sauka Allah ramana
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والبغض إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا a Allah subhanahu wa ta'ala ke bamu labarin cewa lalle shi shidan yana son ya aiwatar da ainihin kiyayya da wushi a tare da kuwa yace kuma ya sad- eh, ainihin kange ku daga ainihin ambatan Allah kaga shi ya mashayi ba rusu da ambatan Allah mashayi ba rusu da ambatan Allah domin ya bugu da Allah wanda ya bugu yana lokacin ambatan Allah bayar shiya bayan wannan yake cewa kuma yana hana ka da yin sallah kaga mashayi babu lokacin sallah gare shi cewa hal antum mantahun shi har za ku hannu ce ibn tahayna lillahi hakika ma hannu ma hannu ma hannu bi ma'ana tun da yanzu kaga a sahabbai a lokacin da can aka ci suka tambaya aka sha'anin giya aka ba su labari aka sake aka zo gaba suka tambaya aka ce musu to yanzu ga su kusanci sallar da suka shaye suka yi wannan a aya ta uku sai aka ce shin har za ku hannu daga barin shaye-shaye sun ce ma hannu ma hannu ma hannu haka kuma mashaye daga yau kwan hannu kwan hannu kwan hannu daga yau ba ku ba sha ku zamanta ko masu yi botawa Allah subhanahu wa ta'ala ku zamanta ko wanda ƙasa za ta yi alfahari da kuwa ku zamanta ko waɗanda suke za a zamanta ko 'yan gaba gaba dai domin su matasa abinda ake so gare su ka ɗauki irin su ashabul kafir suka taho mi suka yi matasa addini suka tsayar aqida suka tsayar annabi ibrahim Allah ya kira shi fatan ya kira shi matashi kaga ba sha yayi ba kira ya zuwa ga ainihin addini dukkanin wani annabi da taso ana kiran shi fatan haka mai da'awa ya zama ta ko to kuma ku zama ta ko fatan da za su kira al'umma a cikin wannan tahiya na ainihin a shiyu a gudu tare kuma a cire tare kuma ne fatan dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama na ce kusan na zo ne ba aka bani maudu'in kai tsaye a abin da faɗa daidai Allah ba madarasa na kuskure kuma na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shayi muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abin da aka shi to wannan gaskiya kuskure a bar mana abin mu abin da ke daidai kuma sai a rika Allah ya mana jagora assalamu alaikum